biya hamsu marrat har ce mita shi biyar ma'ana idan aka maka karatu ka tashi muraja a irin zamanin su suke da kwalwa da mimiri bai kashe musu kwalwa ba suna fahimta da kyawu to sai ya maimaita karatun sau biyar wa sabata yau kuma karatun yau qabla al-amsi ga bin jiya arba'a marratin kayin da so so karatun jiya so nawa so biyar karatun yau so hudu والسبق الذي قبله kuma karatun da za a yi qablahu kafin sa kafin na yau kidan wanda ba a yi shi ba wanda zai zo nan gaba talata marrat su ko kuma karatun da aka yi na kwana biyu suka wuce kai mu raja shi su karatun da za a yi maka nan gaba to me ta shi so shi yasa ɗaliban sun fahimci karatu kafin su zo wajen malamai da littafi su yi muraja a littafin iya kawai tada musu za a yi ina ba san kun fahimta wallazi qablahu ithnain wanda yake gabanin sa kuma ya mai tashi so bi wallazi qablahu wahida wanda yake gaba sa kuma so daya ma'ana karatun da aka yi yau ka mai tashi so nawa so hudu na jiya so biyar na shekarar jiya so uku na shekarar jiya waccan so biyu na shekarar jiya waccan so daya haka malaci kamar kamar da karatu yace fa hada ad'a ila wannan shi ne fi cancanta zuwa ga haddace abu shi ne mafi cancanta mafi saukin abu zuwa ga hadda wa yan bagi Allah ya wata da mukhafata hufi tikirari malaci ya kamata kada ya yi saba ma kansa mukhafata wato daga sauti daga sauti mukhafata hufi tikirari kada ya saba kansa yana karatu sai ya karatu sama sama shi ne mukhafata wala to khafit fi salatika ko ji Allah kake sama da sallar karatun da kake yi to mukhafatahu kada ya daga sautin sa fi tikrari a wajen karatu li'anna darsa domin shi darasi wa takrar da kuma maimaita karatu yambari ya kamata an ya kuna bi kowace wani shaƙin ya kamata kasance a mukhafata ko sassautawa kar ya sassauta kar ya sassauta kar ya sassauta ya yi ƙasar ƙasar karatu sai kamar kana yi kamar kana kana gigara kusan ai gidan gidan ƙasa ake yi ko to kar ya yi irin wannan in kana karatu ka dinga yin zaka dan ji wanda kowane ya zo ka ira yi kana yi zai iya gyara maka idan ka yi idan ka yi kuskure amma idan kai kai ne ka maimaitawa ko ka yi kuskure ba za a gane ka yi kuskure ba amma in akwai wani kusan ka yi kuskure zai iya ci maka gyara nan ka yi kuskure shi ne mukhafata لأن الدرس صبر شي كراتو والتكرار دكو ميمي كراتو ينبغي يا كما أن يكون بقوة ونشاط ya kasance cikin ƙarfi wato ana shi da fawa da kuma nishaɗi da mutu cikin fawa ake yin karatun da kuma nishaɗi wala ya ji haru jihar kuma kar ya daga sautin sa dagawa kada mutum ya daga sautin wata dagawa yujhid nafsahu da yake wahalar da rayuwarsa kai la yanfati an ikrari saboda kad watan ya ya yanke akan maimaitawa wanda in mutum ya gaji to sai ya ba zai iya maimaita karatun ba to yayi ka tsakiya ba su khairul umuri aw sawwa mafi alkhairin ababe shine tsaka tsakiyar ababe kuke anna aba yusuf malta an hakaito cewa lalle aba yusuf rahimahullahu ta'ala Allah ya tsanta kana muzakiru ya kasance yana maimaita karatunsa yana muraja'ar karatunsa يذاكر الفقه هنا مراجعة قرات الفقه مع الفقهاء هذا معلوم الفقه بقوة ونشاء سكن كرفي لكم نشائي سكن فاول نشائي وكان سهره سركين سيا كسانتي عنده أو أوبن سلوك سندي كراتون ألوك سندي كراتون أتارد شيء أقول سركين سا وندي أباس إياه فيتعجب منه ويتعجب بدون فاء سيسركين يكي ماماكي yake mamaki daga yadda shi abu su yake karatu yana daga sauti muna tariya tare da malamai waya ko yana cewa wa ke fada bai ji ba wa yake fada a nan surukin abu yusuf shi ke cewa ana a'lamu annahu ja'iun yace wallahi na san cewa abu yusuf yana ji zuwa munzu hamsata ayyami tsawon kwana uku na san cewa abu yusuf yana jin yunwa tsawon kwana uku wa ma'a zalika duk da haka yunaziru bi quwwatin yana munazara da karfi wa insha'i da kuma nishadi wa yanbaghi ya kamata Allah ya gode talibul ilmi fatrah kada ya bai kamata ba ya kamata ga ɗalibin ilimi kada ya kasance bai shi fatara bai shi yawa fatara shi ne gajiyawa bai kamata ga ɗalibin ilimi ya gajiya ba fa inna ha afatu malaka to wannan gajiyawa ko kasawar wato shine shine rashin lafiyarsa shine matsalarsa وكان أستاذنا الشيخ بابا مالك يا كسنتي شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يقول لنا شوى إنما فقت على شركائي التي أبن يسا نتوكك من فاق يفوق أبن يسا نتوكك على شركائي أكد أبو كرم كراتونا بأني لم تقع للفترة في التحصيل بل تقع watan kasawa ba da gajiya ba a cikin karatu ba taɓa wani rana da naji na kasa ko na gaji da karatu ba in ce wannan shi yasa da tserewa abokanan karatu na nazarce musu na fi su suna da kuma matsayi a kare da hadiya da shekar islam al-isbijabi annahu qala an kasance ana haƙaito daga wani malami da ake cewa shekul islam isbijani sunan gare su ne isbijani annahu wa qa'adahu wani abu ya abu gare sa fi zamanin tahsilihi a lokacin da yake neman karatunsa wa ta'allumi da ilminsa fatratun kasawa wani abu ya faru gare shi na kasawa sai ya bar karatu اثني عشرة اثنتي عشرة سنة أول شكرا قوم شابين tsawon shekara goma sha biyar da karatu ya yi hannu riga da karatu ya kasa karatu tsawon shekara goma sha biyar me dalilin bin ƙilabin mulki saboda juyin mulki da aka yi kudeta al-inqilab shine kudeta saboda juyin mulki da aka yi fa kharaja ma sharikihi sai fita tare da abokinsa fi munazarati a wajen munazara إلى حيث يمكنهما الاستمرار في طلب العلم زوا أنت زي باس دامة شي جبا دنيما إلى هذا سكي سكي برجري وظل سكا زونا يد مسابه سنة لمن كراتون مع الأتاري اثنتي عشر سنة أو شفرة شابه سكي سنة لمن كراتون فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين سي أبو تنسي كسنجي شيخ الإسلام watan abun malaman shafi'iyya malamin musulunci gun malaman shafi'iyya wa kana huwa shafi'iyyin shi ma ya kasance da shafi'i yana akan madhabar imam shafi'i wa kana ustadu da shekul qali al imam fakhruddin fakhruddin al islami fakhruddin al islam qadi khan yaqulu yana cewa yanbaghi lil mutafaqih ya kamata ga duk wanda yake neman fahimta an yahfaza كتابا واحدا يحدث للتاه ديا من كتب الفقه أبنغر الفقه إذا كان كراتون فقه إسالي يا كما تشكيل التفوق فقه تلقى منظومة منظومة القرطبي تلقى منظومة فرق التاه مع المالكية الغالية السكنية تكون منظومة القرطبي تكسام كهدث للتاه ديا حكم مثال على أهلري كهدث أخدري حكم أشماوي ko ka haɗa shi ziya cikin kai tun harko har ƙarshe da ma'anarsu in ka haɗa ce wani a ɓangaren fiɗewa kenan in hadis kake kuma sai ka haɗa misali ko umdatul ahkam ko sahihul bukhari kuma ka haɗa ce wani littafi daga hadisi haka me dalili malam ce me yadda yassara lahu dalika hifzu ma yasma'u min al-fiqh dan yayi sauki ya sawwaka gare shi haddace abin da yake ji na fiqh ma'ana idan ka ji wata mas'ala a fiqh to da man ka da haddace wani abu cikin littafi na malaman na fiqh akan mas'alar yanzu kuma zaka yi ƙari ne akan abin da kake kake da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu fasali na nawa na bakwai kenan ko ci gaba malaiti fasalin fi tawakkuli fasali da yake karantar da mu watan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala sun malamun da talibin ilimin da tawakkul ba makawa ga ɗalibin ilimi sai ya dogara da Allah dole sai ka dogara ka dogara da Allah wanda Allah ka dogara to ina ma waye ke bayarwa ba Allah bane ka ka dogara da shi sai ya baka wala yahtamu li amr rizqi bai kamata mu ga ɗalibin ilimi kaga wannan a zamanin da sai mu ce a zamanin da a zamanin da bai kamata ɗalibi ya zama tuna da himmantuwa ba da harkar arziki harkar kuɗi wala ya shagalu qalbuhu bidhalika kuma kada ya shagaltar da zuciyarsa da wannan kada ya shagaltu da neman kuɗi kawai shi ke kawai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi babu karatu kada mutum yi wannan rawa abu hanifa rahimahullahu ta'ala عن عبد الله بن الحسن الزبيدي الزبيدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحسن الزبيدي الله يقارى مصير daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man tafaqqaha fi dinillah duk wanda ya nemi fahimtar a cikin addinin Allah kafahu Allah ta'ala hamu Allah ya wadatar masa bukatarsa damuwarsa duk wanda ya nemi fahimta a cikin addinin Allah to Allah zai toshe masa hammuhu damuwarsa wa razaqahu min haythu la yahtasib kuma Allah zai arzuta sa ta inda baya baya tsammani ko malai yake cewa fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amrin rizqi duk wanda ya shirya da zuciyarsa da sha'anin al'amarin arziki min al na abinci wal kiswati da kuma tufatarwa ci da tuwa ne kawai kalla ma ya tafarrahu li tahsili makarim al akhlaq kadan ne yake ba da lokaci dan neman ko dan samun kyakkyawan ɗabi'u wa ma'alil umur da manya-manyan ababe idan mutum ya mini damuwa kawai shi ne bare ta yi so ya kawo mata ne a sai musu tuwa ya yi yara su ka sai mutum bai da lokacin karatu kuma wannan ya faru da yawa muna ganin ɗaliban ilimi da suke ɗan kasuwa ga mutum ya bar gidansa wata guda sati nawa ya ta yi kasuwanni na ta kyau kun ka tambaye shi satin nan sura na ka rike bai da alaƙa da karatu nesa ko kusa ina fata mun fahimta malam yake cewa قيل أكسي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإن فإنك أنت الطائم الكاسي دع المكارم وتنكبر كنيمي جرما من نيمن جرما كبر نيمن جرما أقل دع المكارم كبر نيمن جرما المكارم نيمن جرما تكبر نيمن جرما لا ترحل لبغيتها تذكر ولا غرور dan je ka ɗaukaka a duniya dan neman girman kawai waqut ka zauna fa innaka anta ta'imul kasi lalle kai ne wanda kake ciyarwa kuma kake tufatarwa wannan akwai wata balaga kwarai da gaske a ciki wanda ma'anar dai aka za a fassara shi da'il makarima la tarhal bi waytiha kabar kabar neman girma kada kai bulaguro dan neman girman waqut fa innaka anta ta'imul kasi sannan kuma ka zauna domin kai ne mai ciyarwa kuma kai ne mai tufatarwa qala rajulun li mansur al-hallaj wani namiji ya ce wa mansur al-hallaj ausini yi min wasiya fa qala yace hiya nafsuka ita dai rayuwarka ce in lam tashghalha shaghalatka in baka shagaltar da ita ba rayuwar to ita ta shagaltar da kai wasu kun gane hiya nafsuka ita dai rayuwarka in lam tashghalha idan baka shagaltar da ita ba neman karatu neman Allah da'a to shagalatar ka ita kuma sai ta shagaltar da kai game da bin rayuwar duniya da kuma kyalin duniya fa yamma gida ya kamata da kulli ahadin da kowane mutum an yashghala nafsahu bi a'malil khairi ya shagaltar da kansa da ayyuka da alkhairi hatta la tashtaghala bi hawaha saboda kada rayuwar ta shagalta da bin son zuciyarsa wala ya hatammu da aqil al'amarin duniya ko mutum mai hankali bai kamata ba ya himmatu da rayuwar duniya al'amarin duniya li anna al-hamma wal huzn la yuraddu musiba domin damuwa da kuma bakin ciki mara ce zai da musiba in mutum ka da kana cikin damuwa da kuma bakin ciki sai zai mai da maka abin da kake cikin musiba baya ko wala yanfa'u kuma baya amfanin ka a rayuwa bal yadurru bil qalbi sai dai damuwa da shiga da bakin ciki yana yawan sanya watan cutar da zuciya wal aqli kuma yana watan yana cutar da hankali wal badini kuma yana cutar da gangar jiki wa yukhillu bi a'mali alkhair kuma yana lalata ayyukan alkhairi yukhillu yana lalatawa amma yuhillu yana halittarwa wasu kuma fahimtar ba مفهوم طيب ويهتم لأمر الآخرة يا كما تبدأ بالإلم يمد أهمة damuwarsa ga sha'anin lahira la'annahu yanfa'u domin shi ne zai amfani da shi wa amma qawlu Musa alaihi salam amma fadar manzo manzo Allah yake cewa inna min adh-dhunubi dhunuban lalle daga cikin zunubai akwai wasu zunuban da la yukfiruha ba sa karkare waɗannan zunuban illa habbul ma'isha ba ce kuncin rayuwa annabi ce cikin zunubai akwai zunubin da mutum yake yi sallah da azumi da karatun alqur'ani ba sa karkare wannan zunubin sai an jarrabe ka da kuncin rayuwa shin shiga cikin kuncin rayuwa shine ke sanya kawai Allah ya karkare maka wannan kurakuran mafhum طيب فالمراد منه ماذا أبو النهي دقا ولا زنسل لا يخل بأعمال الخير إن قدر قدر هم قربدا دامو ودا لا يخل بأعمال الخير تبكي سنة متن بذي لا تعلق الخير ما معنى بدا أقول لك أنا متن سوا أتكين سلا كنت أنا ما يكرتوا القرآن كوي أيك الخير به تبقى أيضا ولا دامور بمن الله يكيني ولا يشغل القلب شغلا kada ya kuskura ya shigaltar da zuciyarsa matuƙar shugaba ya shigaltarwa ya khillu bi ihdaril qalbi da zai sa ya lalata halartar da niyyarsa halartar da zuciyarsa ya halarto da zuciyarsa fi salati duk abin da zai shigaltar da ke da duniya kada ka kuskura wato wannan abin ya hana maka samun natsuwa fi salati a sallah fa inna zalika al-qadra domin wannan gwargwado na damuwa ay min al-hamd na damuwa wal qasd kuma annuyi ko kuma niyya min a'malil akhirah wannan aikin lahira ne ma'ana abin da kake da kake kokari na kai ita sallan nan da mu yawa bin malam mala ok to ba matsala to ai kuma sai ka rika shan fasali malam yake cewa fa inna zalika al-qadar kaga wannan kaddara wannan kwatankwacin abun na bakin ciki alkadir kwatankwaci abun da mutum yake ciki na ahamu damuwa wal qasdi da kuma ita niyya min a'mal al-akhirah na daga cikin ayyukan al-akhirah ma'ana niyyar aikata aikin alkhairi abu ne wanda ake samun ladarsa a kiyama haƙuri akan jarabawa ta rayuwar duniya abu ne da ake samun ladarsa a gobe alkiyama to kaka kuskura kuma ka bata shi da watan dogon damuwa da bakin ciki malaci wala budda min talibin ilimi ba makawa ga talibin ilimi min taqlil ala'id dunawiyya ya rage a sha'ani na rayuwar duniya ya rage harkokin duniya bi qadrin wasi gurgudan ikon kowa ya iya gurgudan sa bar fattaqullah mastata'tu ka ji tsoron Allah gurgudan hali to in ka yi rage sha'anin duniya na rayuwa ma ta duniyar da ya ne ko kuma a takarata Allah ya samu dace wani haza ala ce saboda wannan ne ikhtarul gurbata maluman baya ba su cika yin karatu ba a garin su sai suka dinga zabar bakunta sai mutum in zai karatu sai ya bar gari imam bukhari ya bar duk malaman duniya kowa sai da bar garin su ba malamin da ya karatu a gidan su ya zama malami babu shi saboda in kana gida to abubuwan yau za su ba ko duk sai suka bar kasashen sai wajen wajen karatu Allah ya dace da mu wala budda min tahsili tahammul nasb kuma ba makawa sai mutum ya dauki an-nasb shine wahala wal mashaqqa da kunci dalibin ilimi duk yadda kake sai dole sai ka ka haƙura da kunci da kuma wahala rayuwa fi safari ta'allum a cikin hanya a cikin bulaguran neman karatu kama kala Musa salawatullahi alaihi salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina wa alaihi kamar da annabi Musa tsira da nace Allah su tabbata a kansa da kuma annabi mu yake fi safar ta'allumi lokacin da ya tafi yayi bulaguran neman ilimi da karanta ka hafi ai annabi Musa ya tafi ko wajen neman ilimi to wannan tafiyar da yi ai ya wahala a wajen neman ilimi ko walam yankul an zalika kuma ba ba taba jin an kira tsohon musa ya ce ya wahala ba a tafiyar da yake yi face cikin neman ilimi ba min al asfar cikin duk tafiye da duk tafiye da annabi musa yake yi ba a taba kira to magana ba a ji ya faɗa cewa ya wahala a cikin tafiyarsa ban da neman ilimi da Allah ya ce ya ce laqad laqina min safarina hadha nasubatuka Allah ba shakka mun haɗu da wahalhalu da kunci a cikin wannan tafiyar tamu li yu'lama anna anna safar al-ilmi la yakhudhu min at-ta'ami a domin kasancewa bulaguro a wajen neman karatu wajen neman ilimi to bai ciratuwa daga wahala duk yadda ta kai sai ka wahala da anna da ilma amrun azim saboda ilimi al'amari ne mai girman gaske babu abin da ya kai ilimi zama abu abu mai girma wa huwa afdalu min al-jihad yace kai neman ilimi ya fi ma jihadi ya fi ake ayyaki inda akthar ulama duk mafi yawan malamai والأجر على قدر التعب بس كذا لا لا كما أكن غربة وهلا والنصب كما واتن كنتي وهلا كنتي معنى أقوي نادا أكن نيمو أكن أكن إياه لبكين وهلا إياه وهلا كده كنتك إياه يا سام نادا كده فمن صبر على ذلك duk wanda ya haƙuri akan wannan wajada lazzata ta fauki sa'iri lazzatin duniya mana ce wajada lazzata haƙiƙan ya samu ɗanɗano ta fauki sa'iri lazzatin duniya ɗanɗanon da ko ya wuce dukkanin waɗanɗano na rayuwa ma'ana duk wanda ya haƙura a wajen neman ilimi wahalhalun neman ilimi to shi kan ya ɗanɗana a wanda duniya ba ba wanda ke ɗanɗana sai wanda ya karatu domin babu abin da ya kai ilimi ilimi daɗi babu shi ilimi in kana da shi shi ke kare ka ba kai ka kare shi ba saɓanin kuɗi duk mai kuɗi shi ke bayyana kuɗin shi kariya amma kuma duk mai ilimi ilimin shi shi ke ba shi kariya ba haka ba wannan kaɗan daga cikin misalai kenan saboda babu lokaci kuma muna son mu ƙarshen littafin a yau ولهذا سبب هكذا كان محمد بن الحسن محمد بن الحسن سهر سهر, سهر الليالي يقان فالكي وانحلت له المشكلات مشكلولي rikice rikice suka walwale masa rikici duka suka walwale masa ya kwana wanke saboda matsaloli na rayuwa da karatu su walwale masa ya kudu yake cewa aina abna'u muluki min hadhihi al-ladhat ina ƴaƴan sarake daga wannan jin daɗi ma'ana wani sabon daɗi ne a matsayin da ɗalibin ilimi a ce kullum ka tsaro ka samu wata fahimta da ba da ita kuma ka fahimci abin da ba ka fahimce shi ba saɓanin wanda yake da mulki da kuɗi ba zai samu wannan wannan fa'idar ba sai mutum da kuɗin shi da kuma mulkin shi amma bai da kwanciyar hankali kuma bai da watan natsuwa a tare da shi yanzu mutum nawa ne yake da kuɗi wanda yake da natsuwa in Allah bai jarrabe shi da kwanciyar duniya za a ba shi ɗiyan banza ko ko kuma a jarrabe shi da Allah ya sanya masa asara da cikin kuɗin da wasu awar makamanta amma mai malami ba shi kawai dai damu shi dai karatu ko wa yanbaghi ya kamata li talibul ilmi da ɗalibin ilimi Allah ya stabil bi shay'in akhar ghayr ilmi kada ya shirutu da wani abu wanda ba ilimi ba tun a wani ne kawai ka ganin kana ta harkokin da ba ilimi ba ko kallon ta za ka kalli abin da yake da ilimi ne wala yu'rid an al-fiqh kuma kada ya kauda kai game da ilimin ilimin fiqh neman ilimin fiqh kada ka kauda kai game da neman ilimin fiqh qala muhammad bin hasan rahimahullah ta'ala muhammad bin hasan Allah ya cikin sa yake cewa inna sina'atana hadhihi kaga wannan sana'ar ta wannan aikin namu min al-mahdi ila al-lahd tun daga tsumman goyo har zuwa wasan kabari kenan al-mahdi shi ne tsumman goyo ragar da da rada ake goyon jahilin sama al-mahd al-lahd kuma ramin da ake sanya mutum ya mutu yace wannan aikin namu na karatu to ya kamata ko ya kasance tun daga tsumman goyo har zuwa ne zuwa kabari faman arada an yatruka ilmana hada sa'atan duk wanda yake son ya bar karatu wannan karatu wani lokaci wanda yake da burin ma yanzu yana karatu amma nan daga ba kawai bari za shi kawai da bari yan karatu dai kawai kaza saboda kaza da kaza in na samu abin da ya shi bar shi to malam sai kamar ku sa'a yanzu ne kan ya kamata ya bar shi nan as-sa'a as-sa'a ana nufin al'ana yanzu duk wanda yake karatu yake da niyyar zai bar karatu nan da gaba na wannan lokaci to yanzu ne kamata ya ajiye wannan karatu wanda khala faqihun wani malamin fiqh ya shiga ala muhammad ala ali bin yusuf akan ali bin yusuf abi yusuf akan abi yusuf sahibu abu hanifa ko ya uduhu ya kai masa ziyara arshin lafiya ya ce adahu ka kai mutum ziyara in da lafiya ina ba ta mun fahimta iyalatul marid ganin mara lafiya to ya zo ganin sa fi mardi mautihi a rashin lafiyar da ya kwanta ya mutu wa huwa yanjudu bi nafsihi shi yana kokari da rayuwarsa yana kokari wa rayuwarsa ma'ana yana kokari kamar rayuwar tana kokarin fita shine ya judu bi nafsi yana kokari da rayuwarsa ran yana son ya ajiye ta ya kasa فقال أبو يوسف له سي أبو يوسف يتي وشي wannan malamin kike ku dalibin karatu shi Abu Yusuf shi ne fara yau take take da mahida sai yake cewa dalibin ilimin ya shigo wajen sai zo ganin sa ramuyul jimal rakiban afdal am rajila yace tambaya da karibi ba nan man Allah ko sai mutu amma ko shi na tambaya wai shin jihar shaytan mutum ya yi ta a kafa ta filada ko kuma ya yi saman abun hawansa ina ba ta kuma tambayi da shi abu yusuf ya yawa yau dalibin fiɗo kenan a rayu rabuyul jimari rakiban afdal abu rajila mutum ya yi jifa yana saman abun hawansa shi ne rajilan afin rakiban yana a saman abun hawa au rajilan ko ya a saman kafafunsa yana tafi sai ɗalibin ilimi ya turo da nukuru da musu bai san amsa ba falam ya alifin jawab bai da amsa karatunsa amsa tambaya fa ajaba hu bi nafsihi duk da rayuwar tana neman ta ajiye sai ya bashi amsa ya ce wa haka ba haka ne ya kamata a yan bare da faɗi ya kamata na ɗalibin ilimi an yashtagila ya shagaltu fi jami'a auqati a kowane lokacinsa fahina fahina idin yajidu yajidu laddatan azima da wannan ne zai samu watan ladda daɗi mai girman gaske ya samu hutun karatu mai girman gaske ya zamanto a duk inda kake karatun ka na tare da kai kuma a kodiyo shekara kokarin ka bincike iya abun da aka tambaye ka ba za ka rasa sanin amsarsa ba malam yake cewa waƙila an ce ru'iyar muhammad fil manami an ga muhammad a cikin barci ba a da bayan mutuwarsa wani daga cikin abokanansa ya mafarkinsa bayan ya mutu faƙila lahu sai aka ce da shi kai fa kun tafa a fi halin nazari ya kasance lokacin da za a fitar rayuwa annaza fitar rayuwa ya halin ka yake lokacin da rayuwa take take kokari hita فقال سيتي كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب يتي هكذا muta'ammilan ina ina mai zurfafa bincike da lura fi mas'alatin a cikin wata mas'ala min masail daga cikin mas'alolin al-mukatab mutumin da mai gidan shi bawan da mai gidan shi yace ka kuɗi ya fashi kasa shine al-mukatab wasu ko kun gane ba al-mukatab bawan da mai gidansa yace ya kawo kuɗi ya fashi kansa kun kuma yadda a hadisi annabi ke cewa salasul haqqun ala Allah aulatuhum mutum guda uku Allah ya yi alƙawarin zai taimake su daga ciki sai ce wal mukatab ta wanda aka sa ba wanda aka sa ma kuɗi sai da ya ce ka kawo jikka ɗaya biliyan guda ka fashi kanka to wannan shi ne mukatab to yana yana bincike yana tunani akan matsalolin waɗannan bayon ba su kuma bai ma'ana ba falam ashkur bi khuruj ruhiyati ni ban ma san ko da ta da ta kaje shi yana cikin tunani yana bincike akan matsalar wanda ba wanda aka baiwa aka ba aka sa masa kuɗi ya fashi kansa ko ya aiki ya fashi kansa to ina cikin tunani wa'annan matsalolin yace ban ma san rayuwa ta ta ba sai daga kai ne barzahu kenan ko wakila aka ce innahu qala lalle shi ya ce da ni fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwa shi Muhammad shagalati ni masailul mukatab yace wallahi matsalolin matsalolin wanda aka dora wa kudi su fashi kansu ya shigantar da ni an yi isti'dadi li hadal yau akan shirya wannan ranar wace rana ke ta mutuwa shi kawai shi karatu ya bincike shi bincike ba ma mutu bace ga mulka shi dai ayi karatu wa inna ma qala hada ay wa inna ma qala zalika amma da ce hakikan ya faɗi wannan ne ba dan komi ba tawadu'a sai dan kaskantar da kai Allah subhanahu wa ta'ala yana tada mun ji kaɗan daga cikin cikin halin sai halin salafus salih ko Allah ya da malam Umar sai an kare littafin Allah subhanahu wa ta'ala yana tada mu hutun ta da lokacin minti biyar sun wadatar sun wuta minti biyar